إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatun mana wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 17 ga watan rabi'in al-awwal hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 13 ga watan goma 2022 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar sheikh dr mahmud ahmad al-tahan rahimahullah wanda wannan shine zai zama darasi na 32 a cikin wannan littafi muna cikin fasali na hudu alfasulun rabi da yake magana akan alkhabar al-mushtarak bayan al-maqbul wal mardud wato khabar din da wato aka aka hada shi yayi tarayya tsakanin karbabbe da wanda ba karbabbe ba khabar ne zai zo amma daga cikin shi akan samu wanda yake karbabbe ne a samu wanda ba karbabbe ba kamar hadisi kudusi ciki ana samun karbabbe ana samun wanda ba karbabbe ba an gane aka ce hannun hadisin marfu'i ne to ana samun marfu'i karbabbe ana samun marfu'i wanda ba karbabbe ba aka ce wannan hadisi mawqufi ne daga kan sahabi ana samun karbabbe ana samun wanda ba karbabbe ba haka al-maktub samun karbabbe a samu wanda ba ba karbabbe ba to haka bangaren anwa al-mushtara al-mushtara al-mushtaraka bain al-maqbul wal mardud akwai irin su al-musnad al-muttasil ziyadatu siqat wanda muka wuce a darasin da ya gabata dukkan su zaka samu khabar ne amma ana cikin shi sai a samu wanda yake ya inganta a samu wanda bai inganta ba duba da ka'idodi da sharuɗin da muka ambata a baya in ya cika su sai ya inganta in bai cika su ba sai zanto mai bai inganta ba to akan wannan babin yake mana bayani ko fasali fasali na hudu yake mana bayani to mun shiga al-mabhath thani wanda yake magana akan anwa'un ukhra mushtaraka bain al-maqbul wal mardud wasu nau'uka na daban wanda suke su ma sun yi tarayya cikin su akwai karbabbe da wanda ba karbabbe ba da ciki muka ga al-musnad muka ga al-muttasil sannan muka ga ziyadatu siqat wanda muka karanta a darasin da ya gabata yau za mu tashi da izinin Allah al'itibaru wal mutabi wa shahid haka ne? na'am al'itibaru wal mutabi wa shahidu kowanne zai mana ta'arifinsa a luga da kuma istilahi ya ce awwalan ta'arifu kullum minha ta'arifin kowanne daga cikin wa'annan nau'uka guda uku da ya ambata alif al'itibar mai ake nufi da al'itibar wahid lugatan a lugar larabci in aka ce al'itibar masdar ne na i'tabara i'tabara ma'ana ya sanya lura a cikin wani al'amari wa ma'anar al'itibar ma'anar al'itibari shine an nazar fil umur nazari da lura a cikin al'amurra liyurafa biha shay'un akhar min jinsiha dan a san wani abu na daban a tattare da ita a tattare da su wa'ina al'amurra min jinsi ha daga jinsinsu ka daɗa lura game da abadan ka ƙara gano wani abu game da shi shi ake cewa i'tibar an gane ko ka sa lura a cikin al'amuranka ka mai da nazari da wato ka sanya nazarinka da tunaninka da lura akan wani abu don ka ƙara daɗa gano wani abu game da shi shine i'tibari اثنين اصطلاحا اصطلاحي اذا كشي الاعتبار هو تتبع طرق أبنا تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف hal sharakahu fi ruwayatihi ghayruhu aw la a istilahi idan ka ce al-i'tibar shine tatabbu'u turqi hadisin bibiyar hanyoyin wani hadisi ka bibi hanyoyin wani hadisi wani hadisi ne guda daya sai ka bibi ta hanyoyin da duk ya zo ya zama kuma hadisin in fara da bi ruwayatihi rawi wanda aka samu wani rawi ya kaɗaita da ruwayarsa wani rawi guda ɗaya ya kaɗaita da ruwayarsa to sai mutum ya shiga cikin wannan hadisin wannan ruwayar ya yi ta bincike a ciki ya yi ta nazari don ya gano in akwai wata hanya da wannan hadisin ya bullo wannan hanyar ita kaɗai ce wannan rawin shi kaɗai roto shi ko za a iya samun wani bincike ne zai tabbatar da haka da wannan binciken shi ake cewa al-i'tibar akan yi haka li yu'rafa hal sharakahu fi riwayatihi ghayruhu aw la shin akwai waninsa wanda ya tarayya da shi a wajen ruwayar wannan hadisin ko babu to wannan nazari da mutum zai yi shi ake cewa mai i'tibari shine bin diddigi da bibiyar hanyoyin hadisi da wani rawi ya kaɗaita da ruwayarsa don a gano cewa shin akwai wanda ya tarayya da shi a wajen ruwayarsa ko babu wanda shi ne itibari ba almutabi'u almutabi wa yusamma attabi kuma ana ce masa attabi almutabi mai bi kuma ana ce attabi a gane daga ma'anansu ɗaya ne lugatan a lugha huwa ismu fa'ilin المطابع كو تابع اسم فاعل لي من تابع بمعنى وافق daga kalmar taba'a ne da ma'anar wafaka ma'ana ya abin ya wafaka masa ya goya masa baya haka ake cewa da hausa ya goyi bayansa ya bi shi wannan aluga kenan na biyu istilahan a istilahi huwa alhadisu alladhi yushariku fihi رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى أو معنى فقط أو معنى فقط أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي اصطلاحي إذا كتشي المتابع كو التابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته ruwatul hadis al shine hadisin da marwaitansa suke yin tarayya da marwaitan wani hadisi hadisul fard hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito al-hadisul fard hadisul fard shine hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito shine ma tafarrada bihi shakhsun an alimin min al-ulama haka suke ta'arifinsa hadisin da wani mutum ya kaɗaita da ruwayarsa daga wani malami daga cikin malamai wanda shi fardu ɗin hadisul fard iri biyu ne akwai alfardul mutlaq akwai kuma alfardul nisbi fardul mutlaq shi ne zamo wato wanda ya ruwaito shi ya kaɗaita da ruwayarsa daga can sama daga asalin hadisin daga wajen sahabi kenan zama mutum ɗaya ne ya rawaito shi daga wajen sahabi daga can asali to ana ce masa fardul mutlaq ko ya zama duka isnadin ɗaya mutum ɗaya ɗaya ne har ƙarshen wanda zai rawaito shi har ƙarshen wanda zai fitar da shi duka mutum ɗaya ɗaya ka samu ana ce masa alfardul mutlaq ko kuma a samu can daga asalinsa mutum ɗaya ne ya rawaito shi shi ba wannan ana ce masa alfardul mutlaq akwai kuma alfardul nisbi wanda daga can asalinsa an samu mutane da yawa sun ruwaito shi amma da aka yi nan ƙasa sai aka samu mutum ɗaya a wata tabaka mutum ɗaya ya kaɗaita da ruwayarsa to wadda ce masa alfardun nisbi ko ya kaɗaita da ruwayarsa daga wani malami ko ya kaɗaita da ruwayarsa daga wani gari an fahimta to ina jin mun yi magana akan hadisin a cikin baikuniya a lokacin da ya kawo wani baiti da yake cewa wal fardu ma qayyadtahu bi siqati أو جمع أو قصر على رواية منظور تكنش أتكن بيكونية والفرد ما قيدته بثقتي yace alfard shine wanda ka kayyade shi da wani siqa aw jam'in ko wata jama'a ta wani gari ko wata jiha aw qasrin ala ruwaya wanda aka takaita shi akan wata ruwaya to a samu hadisi wanda wani mutum ɗaya ya ruwaito to sai a samu wasu marwaita sun yi tarayya da shi a cikin ruwayarsa ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana an gane ta fuskar lafazi da ma'ana a tare ya zama lafazin hadisin da ma'anar duka ta dace da nashi au ma'anan faqat ko kuma ya zama ma'anar ce kadai ta dace da ruwayar wannan fardu din to sai a ce sun taba'a masa ya wannan hadisin ya samu mutaba'a ma'al ittihadi fi sahabi amma da wannan sharadin ya kasance sun dace a sahabi ɗaya ne ya rawaito hadisi ko da sun taho amma su haɗu a sahabi suna iya haɗuwa kafin a kai kan sahabi amma sai su miƙe isnadin ya tafi tare har zuwa kan sahabi ko kuma wani lokacin duka su taho wannan ya taho wannan ya taho su haɗu akan sahabi da sharaɗi dai ya zama sahabi ɗaya ya haɗa su an gane ya zama sahabi ɗaya ne ya rawaito hadisin to wannan shi ake cewa me shi aka cewa al-mutabi shi aka cewa al-mutabi ko kuma ana ce masa at-tabi jim ash-shahid shine wanda zai zo yi wa wani shaida shine na uku ko ya ce dama al-itibaru wal mutabi wa shahid ash-shahid na farko a lugha ismu fa'il ne min shahada shi ma ismu fa'il ne daga shahada bayan da shaida wasu miya bi zalik li'annahu yashhadu anna lil hadisi al-fard aslan an kira shi da wannan suna saboda yana yi wa yana yana yana kafa shaida yana bayar da shaida akan cewa wannan hadisi da mutum ɗaya ya ruwaito yana da asali kamar shaida yake masa wa yuqawihi kuma yana karfafa shi كما يقوي الشاهد قول المدعي آه ويدعمه nace kamar yadda mai bayar da shaida a kotu yake karfafa maganar wanda ya da'awa ya goya masa baya idan mutum ya zo kotu yana da'awar wani abu ai za a ce ya kawo mai shaida albayyinatu alal muddai to sai wani ya zo ya masa shaida ce abin da ya faɗa haka ne saboda kaza kaza ko a gabana abin ya faru ko kaza ko kaza kaga ya masa shaida dai ya ƙara ma maganar sa mai ƙarfi to a hadisi ana samun wannan a samu mutum ɗaya ya rawaito hadisi shi kaɗai to sai a samu wani ya zo ya masa shaida sai ya rawaito irin wannan hadisin dan ya masa shaida to wannan shine shine shahada a lugha أما اصطلاحي هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد شيني حديث دا مروي تنسى سكي ينتاريا أتشكنسى دا مروي تن حديث الفرد حديث وانا متن رويتو لفظا ومعنى تفسك اللفظي دا معنى أو معنى فقط كوكو معنى كأي أما مع الاختلاف في الصحابي تعرف صحابة وأتشكن صحابي زمان صحابان سنبن بنتا yanzu kun gano bambancinsa da mutaba'a mutaba'a za su samu ittihadi a sahabi shaida fa sahabi ya bambanta wannan gabar tana da muhimmanci sosai saboda yana daga cikin abin da muke yawan ambatowa cikin karatattukanmu da ya so da dama za ka ji wannan hadisin wannan ya masa shaida ko wannan ya masa mutaba'a to ba kasafai muke tsayawa mai bayanin mai shaida mai mutaba'a ba saboda yana buƙatar lokaci abin nan bayani mai tsawo kafin a gane kuma karatu da man ɗauko shi ga lokaci ya tsuke a gurguje ne ake tafiya to duk wani abin da yake ba wani abu bane mai muhimmanci sosai ba kasafai muke tsaya mu kutsa ciki ba mu bar maudu'in da muke karatu a ciki amma yana jin na taɓa magana akan shaida da mutaba'an nan a cikin karatunmu na a cikin karatunmu na ahkamul jana'iz ahkamul jana'iz albani yakan kawo hadisi da isnadinsa da kuma bayani inda hadisin ya zo kaza kaza to yakan kawo yakan yawan kawo maganar shaida din nan da mutaba'a to wata rana na tsaya na yi magana akan menene mutaba'a menene shaida mai bambanci tsakaninsu yana ga anan kadai nake iya tana cewa na taɓa magana akan wannan to yanzu kaga ga darasin ya zo kenan yana da kyau mutum ya tsaya fahimci me bambanci tsakanin mutaba'a da shaida ta da in mun zo muna karatu muka ce wannan hadisin hadisin kaza ya masa mutaba'a ko wannan hadisin wannan hadisi yana yin shaida ga hadisi kaza ko hadisi kaza yana masa shaida kai tsaye kana gane me ake nufi idan aka ce mutaba'a shine hadisi ne wani mutum ɗaya ya ruwaito shi hadisin mutum ɗaya kuma ai mun yi bayani a kansa a baya galibinsa mai rauni ne to sai a samu wani shi ma a sai a shiga a yi ta bincike a yi ta bincike sai a gano ai wannan hadisin yana da wata hanya da aka rawaito shi to idan aka bi hanyar sai a ga ta tike zuwa ga sahabin da ya rawaci wancan hadisin ya zama sahabi ɗaya ne duka to wannan ya zama mutaba tana iya yiwuwa kafin ma a kai ga sahabin isnadin ya haɗe sannan a karasa zuwa ga sahabu wani lokacin kuma ba za a haɗu ba sai kan sahabu to duk wannan mutaba ne amma ita shaida hadisin iri ɗaya ne ta ɓangaren lafazi da ma'ana ko ma'anar ta zamo ɗaya lafazin daban-daban amma ma'anan ɗaya amma sahabi sun bambanta a kaddara wannan ibn umar ya rawaito shi wannan ibn abbas ya rawaito shi nawa isnadin ya tafi zuwa ibn abbas wancan da ya zo zai masa mutaba'a zai masa shaida da ya to sai ya tike zuwa ga ibn umar mun gane amma kuma ma'anar hadisin ɗaya ne ko ya zama da ma'anar da lafazin ɗaya ko ya zama ma'anar ɗaya to wannan menene shaida shahid ne in kuma ya kasance na wanda ya taho zuwa ga ibn umar kai ma naka da ya taho har zuwa ibn umar da isnadi daban-daban ko kuma su zama isnadan sun haɗu a hanya amma dai ƙarshe an tike zuwa ga sahabi guda ya zama kuma hadisin da lafazinsa da ma'anansa duka ɗaya ne ko kuma a'a ma'anar ce ɗaya ko da lafazin daban-daban shi kuma wannan mine ne ya zama mutaba an gane ya zama mutabi ya zama wannan hadisin na biyu ya zama mutabi'un lidhalik ya zama mai bibiya ga wancan yanzu muna iya bambanta tsakanin mutaba'a da shaida ko yawwa to kenan da zaran mun faɗa sai a fahimci me ake nufi sai ce na biyu al'itibaru laisa ƙasiman littabi wa shahid shi itibari ba wani kaso ba ne daga cikin tabi wa shahid ma'ana ba wai sun kasu gida uku ba ne karka ɗauka cewa abu uku ne daban-daban akwai itibar akwai tabi akwai shahid ba haka bane shi al-itibar laysa qasiman littabi' wa shahid yace rubama yatawahhamu shakhsun an al-itibar qasimun littabi' wa shahid yace so da dama mutum yakan samu wahami wahami shine ka fahimci abu ba daidai ba an al-itibar yayi tsammanin cewa itibari qasimun littabi' wa shahid wani kaso ne na tabi ko shahid yace amma lakin al-amra laysa kazalik sai da al'amarin ba haka bane وإنما الاعتبار هو هيئة التوصيل إليهم هيئة التوصيل إليهما شيء اعتبار wato wata hai'a ce wani salo ne na isa zuwa gare su wato wani salo ne wata hanya ce da za ka isa zuwa ga tada ko ka isa zuwa ga shahid da wani bincike ne za ka yi hadisi ne ka samu mutum ɗaya rawaito shi sai ka shiga ciki ka yi ta nazari ka ta bincike kana neman hanyoyin da hadisin ya zo to sai in ka samu wata hanya ta biyu da kaga za ta goya ma wannan baya kenan to sai ka bi ta in kaga zuwa sahabi ɗaya suka tike sai ka ce mutaba'a in ka bi ta kaga a wani sahabi ne amma ma'anar hadisin ɗaya ko lafazin da ma'anar ɗaya sai ka ce wannan shaida ke wannan yana masa shaida amma ba wai wani kasim bane daban yawa hanya ce da ake bi zuwa ga tabe din ko kuma zuwa ga shahid kamar ma'auni kenan hanyar da ake bi yace ai huwa tariqatul bahthi wa taftish ala tabi' wa shahid ita hanya ce ta bincike at-taftish shine bincike an gane albas da at-taftish duka kunan su kusan su ma'anar su daya hanya ce ta bincike an tabi'i wa shahid game da hadisi tabi ko shahidi zaka binciko wannan hadisin tabi'i ne wanda zai masa mutaba'a ko ka binciko masa shahidi wanda zai masa shaida to ta wace hanya ake bi don a samu wannan ta hanyar itibari ina wata fahimta na'am gaba ta uku yace istilahun akhar littabi'i wa shahid wani istilahi na daban ga shi tabi da shahid ma'ana bayan wannan istilahi da aka yi yana da wani istilahi da wasu malamai suka yi masa yace ma zukira min ta'rifi tabi wa shahid abinda aka ambata na ta'rifin tabi da shahid huwa alladhi alayhi al-aksar shine abinda yawa yawan malamai suke kai wa huwa al-mashhur kuma shine ta'rifi mashhuri wanda muka wuce dinnan yace lakin hunaka ta'rifun akhar lahuma sai dai akwai wani ta'rifi na daban ma'ana ta'rifi na biyu ga su wa'annan tabi din da shahid suna da wani ta'rifi na biyu da aka yi musu wa huwa wanda wannan ta'arifin shine alif at-tabi'u tabi'i suka ce masu wannan ta'arifin suka ce shine an tahsula an tahsula al-musharakatu li riwayati al-hadith al-fard bil lafz sawa'un ittahada as-sahabi am aw aw ikhtalafa suka ce abinda ake cewa tabi shine an tahsula al-musharaka a samu wato musharaka cakuduwa a samu wato musharaka shine ko a samu haduwa ko a ce tarayya yawwa a samu tarayya liruwatil hadisi alfard bil lafzi ga marwaitan hadisi wanda yake alfard hadisi alfard mara gami bayaninsa hadisin da mutum ɗaya ruwaito to sai a samu wato wasu da za su yi tarayya a samu wasu wasu marwaita da za su yi tarayya ga wannan ruwayar ta hadisin da mutum ɗaya roto amma bil lafzi da lafazi lafazin ne ya dace an gane bil lafzi ta hanyar lafazi to an in lafazi ya dace ai ma'anan ma dacewa za ta an gane amma suka ce amma a lafazi in an samu dacewa a lafazi kenan har da ma'anan ma to sawa'un ittahada sahabi aw ikhtalafa duka ɗaya ne sahaban ɗaya ne an samu dacewa a sahabi ɗaya an haɗe a sahabi ɗaya ko kuma sahabban sun bambanta amma dai akan ce masa mutaba idan lafazin ya zo ɗaya idan lafazin ya zo ɗaya ba a shahid shi kuma shine an tahsul al-musharaka lurwat al-hadith al-fard bil ma'ana a samu tarayya ta bangaren ma'ana an gane mai yiwa lafazin ya zo daban-daban amma dai ma'anan ta zo mai ta zamo ɗaya shi ma dai sawa'un ittahada sahabi aw ikhtalafa sawa'un sahabin duka ɗaya ne sahabi ɗaya ne ko kuma sahabban sun bambanta wannan shine ta'arifi na biyu amma wancan ta'arifi na farko ma da yace yafi yafi yafi zama mashhuri kuma shine abin da yawan malaman hadisi suka tafi akai yace haza wannan kenan wa qad yutlaqu ismu ahaduhuma ala al-akhar yace wannan ta'arifin ana iya itlaqin sunan ɗayan akan ɗayan كان أي إطلاق وانا فيطلق فيطلق اسم الطابع على الشاهد كان أي إطلاق سونا تابع كان شاهد كما يطلق اسم اسم الشاهد على الطابع كما ذاك أي إطلاق اسم إن شاهد من أكن تابع والأمر سهل الأمر من يسوقيني من ذكرنا تعريف كما قال الحافظ ibn hajar domin galibi in aka samu lafazi ya zo daya kaga ma'anan dole ɗaya ne bayan da za a ce lafazi ya zo daya ma'ana ta bambanta a gani to kenan kana iya bashi sunan tabi tunda har ma'anan ma ita ta zo ɗaya kuma kana iya bashi sunan abin nan abin nan shahid tunda in ma'ana ta zo ɗaya to aka iya samun ko da ɗan bambancin lafazi ne ba ba mai yawa ba za ka samu ba mai yawa ba ne yace kama qala ibn hajar kama qala al-hafiz ibn hafiz ibn hajar kamar da al-hafiz ibn hajar ya faɗa ka duba sharhun nukhba yace shafi na 38 yace li'anna al-hadafa minhuma wahid saboda manufar hadisan duka biyu da wannan ta'arifin duka manufar su ɗaya ne wa huwa taqwiyatul hadis bil usul shine karfafa hadisi bil usul ala riwayatin ukhra lil hadis ta hanyar samo wata riwaya ta daban ga wannan hadisin da a karfafa shi a nemo masa wata riwaya da za ta kara masa karfi kenan duka hadaf din su manufar su ɗaya ce kana iya itlaqin sunan kowanne akan kowanne amma da wannan ta'arifin na biyu sai al-mutaba'a shine na hudu abinda ake cewa mutaba'a yace alif ta'rifuha ta'rifin mutaba'a lughatan masdaru taba'a masdar ne taba'a bi ma'ana wafaqa da ma'ana wafaqa fal mutaba'atu idan al muwafaqa kenan mutaba'a shine muwafaqa goyon baya an gane wafaqawa a istilahi an yusharika ar-rawi ghayrahu fi riwayat al-hadith a samu marwayci ya yi tarayya da waɗansu a ruwayar hadisi shine mutaba a samu wani marwaici ya yi tarayya da waninsa a cikin ruwayar hadisi a cikin ruwayar wani hadisi mun gane shi da shi da mutaba'a Mm, cewa ne ya masa mutaba mana shi ma ya rawaito irin wannan hadisin nashi ba anwa'uha nau'ukan mutaba'a ita wal mutaba'atu nau'ani ita mutaba'a nau'i biyu ce na farko mutaba'atun tamma cikakkiyar mutaba'a wa hiya an tahsul al musharaka lirrawi min awwal al isnad shine a samu yin tarayya da marwaici daga farkon isnadin daga can asalin isnadin na biyu mutaba'atun qasira tauyayyar mutaba'a to wahiya an tahsul al-musharaka lirrawi fi asna'il isnad ya zama tarayyar da marwayacin ta abku ne a cikin isnadin ba daga farkonsa ba ko a tsakiyarsa ko a ƙarshensa to wannan shi ake cewa mutaba'a qasira an gane in ya zama wato tarayyar ta faru tun daga farkon isnadin har ƙarshe ya zama mutaba'a tamma amma in an samu ba a tike ba a faro ba a zo ƙarshe tare ba amma daga can a wannan abinnan daga nan farko aka samu mutaba'a asna al-isnad an yi tarayya da shi ne a cikin isnadin ba daga can asalinsa ba a cikin isnadin ne aka samu tarayyar kamar da zai kawo mana misali don mu gane zai kawo mana amsila dangance da shi to ta zama mutaba a kasira idan har musharakar ta tabbata a tattare da rawan tun daga farkon isnadin a taho tiriyan tiriyan tiriyan kaga mutaba a ce tamma isnadin mu duka daya da muka zo ni na rawaito kai na rawaito amma isnadin ya tafi tun farkon shi har karshe to ana yawan mutaba tamma amma idan ya zama daga farkon shi bai taho tare ba ni na taho da isnadi na daga wani daga wani kai ma daga wani daga wani daban amma can tsakiya sai muka haɗe da muka haɗe a tsakiya sai muka zarce tare har zuwa sahabi ya zama mai mutaba a kasira ba a faro tare ba amma an ƙare tare mun gane na biyar sai ce amsila ga amsila akan wannan sa'azkuru misalan wahidan massala bihi al-hafiz ibn hajar ce zan ambaci misali guda ɗaya da ibn hajar ya ba da misali da shi a cikin sharhun nukba shafi na 37 ya ce fihi almutaba'atu tamma a cikin wannan misali da ibn hajar ya kawo misali na guda ɗaya amma a cikinsa an samu mutaba'a tamma wal mutaba'atu qasira an samu mutaba'a mutaba'a qasira an samu kuma wa shahid an samu kuma shahid an fahimta duka uku an samu a cikin misali guda ɗaya samu mutaba'a tamma mutaba'a qasira sannan an samu ash-shahid wa huwa wanda misalin da ibn hajar din ya kawo shine ma rawahu shafi'i fil um abinda imamu shafi'i ya rawaito a cikin littafin sa al-um ya rawaito an malik daga malik ibn anas an abdullah ibn dinar shi kuma daga abdullah ibn dinar an ibn umar shi kuma daga abdullah dan umar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا الإدة ثلاثين يتي وتا كان عشرين ترني فلا تصوموا حتى تروا الحلال ذاك كذا كوي أزمي هل سيكون جارير وتا wala tuftiru hatta tarau kuma kada ku bude baki ma'ana ku ajiye azumi har sai kun ga jaririn wata fa in gumma alaikum idan aka lullube muku shi ku ya zama ba ku ganshi ba an yi hazo ko wani abu fa akmilu iddata 30 to ku cika iddar watan ya kai 30 in sha'aban ne ya kai 30 to an san gobe za a tashi da azumi in ramadan ne shi ma ya kai 30 an san gobe za a ajiye azumi an fahimta to malai yace fa hadha al-hadisu bi hadha al-lafz to wannan hadisi da wannan lafazan zanna qaumun anna ash-shafi'iyya tafarrada bihi an malik wasu mutane sun yi tsammanin imamu shafi'i shi kadai ne ya kadaita da ruwayar sa daga imamu malik daga fa'adduhu fi ghara'ibihi to sai suka lissafa shi a cikin ghara'ib wato hadisan ɗaiɗaiku na imamu shafi'i na imamu shafi'i sai suka lissafa shi ana yace li anna ashaba malik rawauhu anhu domin almajiran malik sun ruwaito hadisin daga malik bi hazal isnad da wannan isnadin da shafi'i ya ambata amma wa bi lafzi fa in ghumma alaikum faqduru lahu idan an lullube muku jaririn watan to ku kaddara masa kan gane ba su rawaito shi da lafazin fa akmilu al-iddata salasin sai suka rawaito shi da faqduru lahu nan wajen faqduru lahu din malamai sai ta kai kawo a to me za a kaddara wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma jumhur malikiya shafi'iyya hanafiya malikiya shafi'iyya sun tafi akan ana nufin a kaddara masa kwana talatin kamar da sauran wayoyin suka nuna yawwa a kaddara masa kwana talatin shi ake nufi to sai ma ya ce lakin ba da itibar amma bayan bin diddigi kaga itibari ya zo kenan bayan bin diddigi da aka yi da nazari da muka yi wajadna lishafi'i mutaba'atan tamma to sai muka samu imam shafi'i yana da mutaba'a tamma wa mutaba'atan qasira yana da mutaba'a qasira wa shahidan kuma yana da shahid duk wani abuwa guda uku imam shafi'i yana da yana da su wai da abuwa guda uku duk sai aka samu imamu shafi'i yana da su ya samu mutaba'a tamma ya samu mutaba'a qasira ya samu mutaba'a ya samu shahid alif yace amma mutaba'atu amma mutaba'atu tamma amma inda ya samu mutaba'a tamma fa ma rawahu al-bukhari shi abinda bukhari ya rawaito an abdullahi bin maslama al-qanabi daga abdullahi bin maslama al-maslama al-qanabi al-malik daga imamu malik kaga sun haɗu anan shafi'i an malik shi ma an malik a gane bil isnadi nafsihi da wannan isnadin kansa ba bambanci wa fihi kuma a cikin ruwayar tashi an kawo shi fa in ghumma alaikum fa aqbilu iddata salasi idan an lullube muku jaririn watan ku cika iddar ta kai kwana 30 a wannan mutaba'a ce tamma tun daga farkon isnadin har karshe wannan mutaba'a ce me tamma ba na biyu wa amma mutaba'atu wa amma mutaba'atu al-qasira amma inda shafi'i ya samu mutaba a kasira shine famarahu ibn khuzaima inda abinda ibn khuzaima ya rawaito min tariqi asim bin muhammad an abihi an muhammad bin yazid a muhammad bin zaid an jaddihi an abdullahi bin umar bilafzi fa kammilu 30 to kaga shi ibn khuzaima ya rawaito shi ta hanyar asim bin muhammad an abihi an gane ko daga babansa muhammad bin zaid an jaddihi daga kakansa shine abdullahi bin umar a ina aka haɗe da shafi'i akan abdullahi bin umar ana aka haɗu da shi kaga shi shafi'i daga malik daga abdullahi bin dinar haka ne daga ibn umar shi kuma wannan daga asim daga babansa muhammad daga kakansa abdullahi bin umar shi ibn huzaima kaga ya zama mutaba'a qasira domin ba a haɗu ba sai akan mai sahabu yawwa to ko da ko a kaddara an haɗu akan abdullahi bin dinar misali duk kasira ce tunda ba a faro daga farko tare ba jim wa amma shahid inda kuma shafi'i ya samu shahidi a wannan hadisin fa marahu nasa'i shi da abinda imam nasa'i ya rawaito ruwayat muhammad bin hunain daga ruwayar muhammad ibn hunain an ibn abbas daga abdullahi dan abbas anin nabiyyi sallallahu alaihi shi kuma daga annabi wa qala fihi kuma ya faɗa a cikin hadisin fa in ghumma alaikum fa aqbilu iddata salasi can fa kammilu fa kammilu salasin kusan duka ma'ana ɗaya ne nan fa aqbilu iddata salasin can kawai an dan samu bambanci ne ta bangaren lafazi can fa kammilu salasin amma ai ma'ana ɗaya ce na ma fa aqbilu da fa kammilu lafazin ne ya dan bambanta amma ma'ana ɗaya ce to kaga wannan ya zane masa ne shahid me yasa ya zama shahid daga ibn abbas ne ba daga ibn umar ba muhammad abin nan muhammad bin hunain an ibn abbas shi kuma an nabi sallama fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salasi kaga wannan shahid ne saboda sahabban sun bambanta kaga ina ga duka misalan sun fito ko yawwa to kai wannan yana da yana da kyau mu kiyaye wannan sosai muna yawan amfani da wannan tabi din mutaba'a shahid kenan mu mu kula da kyau da zarar na zo na ce tabi zai muku ishara in ce ku koma musalawul hadis darasi na 32 ne ko yawa in akwai wanda yake kusa sai ya tuna in kana son kai saurin samu je ka darasi na 32 a cikin musalawul hadis zaka samu bayani akan menene mutaba'a menene sha wato abin shahid al-tabi ash-shahid da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah